محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله إن من أعظ إن من أعظم المطالب وأجلها أن يعمر القلب باليقين فإن منزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد واليقين يا عباد الله هو هو استقرار القلب وطمانينته بالعلم وانتفاء الشك والريب قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وفي القرآن يا عباد الله آيات كثيرة فيها ذكر لليقين وصفة أهل الإيمان وصفة أهل الإيمان به وأن قلوبهم عامرة باليقين ليس في قلوبهم شك ولا ريب وخصهم سبحانه وتعالى بانتفاع بالآيات فقال جل في العلا وفي الأرض آيات للموقنين وقال ربنا قد بينا الآيات لقوم يوقنون وفي القرآن أيضا وصف للكفار أهل النار بأن قلوبهم خالية من اليقين قال ربنا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين عباد الله هذه هذا حال أهل الكفر هذا حال أهل الكفر وأهل النار أما أهل الإيمان فإن قلوبهم باليقين عامرة وبطمانينة الإيمان مستقرة وبالأنس بالله تبارك وتعالى مطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب عباد الله اليقين هو خير ما هو خير ما عمرت به النفوس روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خير ما ألقي في القلب اليقين وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله اليقين والمعافى فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافى أيها المؤمنون يا عباد الله اليقين منزلته من الدين علية ومكانته فيه رفعة فإنه متى عمرت به القلوب وزكت به النفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرحمن قال صلى الله عليه وسلم ألا إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عباد الله وهذا اليقين يا عباد الله إنما إنما تحسله القلوب بأمور ثلاثة لا بد من العناية بها الأول منها يا عباد الله تدبر القرآن فالقرآن هو كتاب اليقين وسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والأمر الثاني يا عباد الله التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها جل جلاله فقال ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق عباد الله وأما أمر الثالث العمل بالعمل فإن العمل بالعمل يثبت اليقين ويقرره في القلب ومخافة العلم ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله زواله بالكلية أيها المؤمنون يا عباد الله باليقين فلاح العبد عند الله عند الله وسعادته في دنياه وأخرى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فقال ربنا وأولئك هم المفلحون عباد الله واليقين, ولليقين مراتب بعضها على بعض ومراتبه ثلاثة كلها ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهي يا عباد الله علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين قال الله تبارك وتعالى وإنه لحق اليقين وقال ربنا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين والعلم اليقين يا عباد الله هو العلم الذي يحس يحصل العبد من طريق الخبر من طريق الخبر واما علم اليقين يا عباد الله هو العلم الذي يحصله المرء عن طريق الخبر وعين اليقين وهو العلم الذي يحصله ويدركه بحاسة البصر وأما حق اليقين هو العلم الذي يحصله بالمباشرة والذوق ونحو ذلك فمثلا يا عباد الله علمنا الآن بالجنة والنار هذا يعتبر علم اليقين فإذا آيناها فإذا آينها الناس يوم القيامة وشاهدوا الجنة عندما تزلف للمتقين والنار عندما تبرز للغاوين فإن العلم حينئذ يكون عين اليقين وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأهل النار النار كان علمهم حينئذ حق اليقين جعلنا الله أجمعين من أهل اليقين والإيمان وطمانينة بذكر الرحمن وأصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين وشأننا كله يا رب العالمين وهدنا إليك صراطا مستقيما نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلوا وسلموا رأكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم أسن ختامنا يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين باهك أنقوى إنا من شيدا وباب أبن بوتتا بسا كتنتنتا سي الله shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne ubangijin na farko kuma shi ne ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci da samun zo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da manzanci ka zaɓe shi ka wakilta shi ka ba shi manzanci ya Allah da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ko ɗaya daga ciki ba ya ku ƴan uwa ku duk tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku yan uwa ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala ku kula lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi a fili da kuma a koye ya ku yan uwa muminai lalle mafi girma yana daga cikin mafi girman abin da ake bukata a gurin wato ainihin mumini shine rayar da zuciyarsa da ainihin wato yaqini shi yaqini matsayinsa a gurin imani kamar wato rai ne a jiki idan jiki aka cire rai sai ya zamto jikin ya zamto matacce hakanan imani idan aka zare yaqini sai ya zamto babu imani din gabaki daya Allahu tabaaraka wa ta'ala shi bayyana al'amura wanda mumini suka yi imani da shi cewa shi ɗin yana sama shi ya halicci kaza al'arshinsa yana sama al'arshin kuma yana kan ruwa ya halicci ƙasai ya halicci sammai akwai aljanna akwai wuta duka wannan wato yin imani da wannan duka yana daga cikin yaƙini ya ko ‘yan uwa ku gyara yaƙininku da Allahu tabaraka wa ta'ala lalle shi yaƙini ya ko ‘yan uwa shi yake tabbatar da zuciya akan wato tsayuwa akan daidai kuma shine wanda yake biyawa zuciya wato ainihin nutsuwa da ilimi kuma ta amfana da abin da ta koya na ilimin addini sai ya zamto kuma wato zuciya tana kore shakka da kokonto Allah tabaraka wataala ke cewa lalle su muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sa'an nan lam yartabu sa'an nan ba sa shakka ba sa kokonto dangane da wannan a cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa waɗanda suka yi magana akan wato ainihin yaƙini Allah tabaraka wata'ala ya siffata muminai wanda suke masu imani ‘yan aljanna cewa zukatansu a raye suke da ainihin yaƙini kamar yadda yake su kuma wanda suke kafirai ‘yan wuta zukatansu a cike suke da ainihin shakka da kuma ƙarancin yaƙini babu yaƙini a ciki Allah tabaraka wata'ala yake cewa a cikin wato ayoyin ƙasai wato a cikin ƙasa ma akwai ayoyi ga ainihin masu yaƙini haka nan wata aya Allah tabaraka wataala ke cewa qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi ga mutane waɗanda suke masu yaƙini wanda suke masu cikakken imani da Allah tabaraka wataala a cikin alqur'ani Allah tabaraka wataala ya siffata ainihin kafirai a matsayin sune yan wuta saboda rashin yaƙini ya kuma siffata ainihin mu'minai sune yan aljanna saboda ainihin yaƙini Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa idan aka ce da su wato su kafare aka ce da su wannan shine alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala kuma alƙawarin Allah gaskiya ne cewa zai sakanya wanda yake kyawa da gidan aljanna wanda ya munana kuma zai saka masa da sakamakon aikinsa aka kuma ce da su lalle tashin alkiyama fa gaske ne babu kokwanto a cikin lalle sai an tashi alkiyama sai ka ji kuna cewa mu ba mu san wannan ba mu mu dai muna tsammanin watakila ne a tashi alkiyama watakila ma fasawa za a yi kamar yanda dan adam yakan iya sanya abu ya fasa sai suke daukar Allah tabaraka wa ta'ala ma haka ne ma'ana ba komai yasa suka zamto haka ba sai dan saboda karancin wato yaqini Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa sai suke cewa wa ma nahanu bi mustaqinin mu fa ba masu yaqini bane irin ku ba mu amince ba wannan ita ce wato halayyar ainihin kafirai 'yan wuta amma su masu imani kuwa zukatansu a raye yake da ainihin yaƙini da kuma nutsuwa zukatansu a tabbata suke dangane da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutse suna da nutsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle da ambatan Allah ne zukata suke ainihin samun nutsuwa ya ku ‘yan uwa muminai lalle ya ƙini shi ne mafi alkhairin abin da za a rayar da zukata da shi an rawaito hadisi daga abdullahi ɗan mas'ud allah ƙara masar da yake cewa mafi alkhairin abin da za a jefa a cikin zuciyar ɗan adam shi ne wato ainihin ya ƙini ya zo cikin hadisi da aka rawaito daga abubakar siddiq allah ƙara masar da yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu al yaqina ku roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da ainihin wato yaƙini wal mu'afa ya kuma azurta ku da samun lafiya ta jiki da kuma lafiya ta imani kada wata fitina ta zo ta taba muku imanin ku kullum ku roƙi roƙan Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba ku lafiya a jikunan ku ya ba ku lafiya a garuruwan ku ya ba ku lafiya a cikin imanin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa domin babu abin da za a biya wa bawa wanda ya wuce ainihin lafiya bayan yaƙini ma'ana yaƙini shine farko tukunna idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta bawa da hakikanin yaƙini to ko shakka babu ya masa kyauta mafi girma abin da yake biyo bayan wannan kuma shine wato ainihin lafiya ya zamto wannan yaƙini din bai sami illa ba ya ku ƴan uwa muminai lalle shi yaƙini yana da girman sha'ani matsayinsa yana gaba gaba duk zukatan da aka rayar da su da ainihin wato yaƙini da kuma rayukan da aka ainihin tsarkake su daga ainihin ƙarancin yaƙini to lalle waɗannan zukata za su zamto cikin rayuwa kyakkyawa a cikin yanayi kyakkyawa a cikin rayuwa ta ainihin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dakata ku je ala ku saurara ku ji lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsoka ɗin ta gyaru ta zamto ta yi kyau to sai ya zamto jiki ma gabaki ɗayansa ya inganta ya yi kyau idan kuma wannan tsoka guda ɗaya ya zamto ta ɓaci ta yi muni dukkanin jiki ma sai ya muni annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku saurara ku ji wacce tsoka ce wannan yake cewa ita ce zuciya ya ku bayin Allah shi yaƙini ɗin nan fa wato bawa bayya samun yaƙini sai ya haɗa al'amura guda uku wanda sai ya lura da waɗannan abubuwa guda uku na farko shine bawa ya zanto yana tadabburi na alkur'ani mai girma ma'ana shine ya rika tunani ya duba ayoyin alkur'ani mai girma ya duba al'amuran da Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya kalle su kwarai da gaske ya ga girman Allah tabaraka wata'ala ya yi tunani cikin waɗannan to lalle ko shakka babu wannan shine abin da zai bashi cikakken yaƙini kuma shine abin da zai bashi dacewa a gidan duniya da kuma a gidan lahira Allah tabaraka wata'ala ke cewa shi fa alkur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun lalle shi fa alkur'ani littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka littafi ne wanda yake mai albarka li yadabbaru ayatihi Allah tabaaraka wa ta'ala ce mun saukar da shi ne domin su mutane su yi tunani su kalli wato ainihin ayoyin alkur'ani wal yatadhakkara ulul albab kuma domin masu hankula wanda suke masu hankali su yi su wa'azabtu da ainihin alkur'ani mai hankali in aka ce masa Allah ta'ala ya ce kaza cikin alkur'ani sai ya wa'azabtu wannan shine al'amari na farko al'amari na biyu kuwa ya ku bayin Allah shine wato ainihin bawa ya rika ta'ammuli wajen ainihin wato ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala yanda ya sanya su cikin al'ummomin da suka gabata ka rika duba tarihin wanda suka wuce a baya da kuma abin da yake faruwa a yanzu wannan zai taimaka wa bawa wajen samun ainihin wato yaƙini zai taimaka wa bawa wajen ganin girman Allahu tabaraka wata'ala ka duba ka ga yadda Allahu tabaraka wata'ala ya halakar da ainihin samudawa da kuma adawa da sauran al'ummomi wanda suka gabata da kuma al'amura da Allahu tabaraka wata'ala ya sanya a wannan rayuwa da kuma al'amuran da ya alƙawaranta za su faru gobe alkiyama duka wannan yana daga cikin ababen da suke taimakawa bawa ya samu wato ainihin cikakken cikakken yaƙini da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa za mu nuna musu ayoyinmu fil afaq wato cikin sha'anin waɗanda suka gabata cikin al'ummun da suka wuce hakanan wafi anfusihim hakanan a karan kansu ma ya ku bayin Allah ku duba kawunan ku ga lalle Allahu tabaraka wa ta'ala za ku ga lalle Allahu tabaraka wa ta'ala shine Allah lalle shine ya zama dole mai zamto masu cikakkun wato yaqini da Allahu tabaraka wa ta'ala irin yanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci bawa bawa yana rayuwa a gidan duniya bai san me zai aiwatar gobe ba bai san yaushe zai mutu ba bai san a ina zai mutu ba bai san me zai mallaka ba bai san yaya karshen wato al'amarin su zai zamto ba kana rayuwa a gidan duniya kana tafiya a kan ƙasa jikinka ma wato ba ko'ina kake iya gani ba domin ba har bar gidan duniya inda ba al'amuran da aka yi irin na su madubi ko wani makamancin haka na zamani ba baka isa ma ka ga wani ɓangare na jikinka ya yake ba har ka tafi cikin kabari kuwa akwai ɓangarori da yawa ba za ka gani a jikinka ba lalle kowa yana da yakinin cewa yana da gadon baya amma har ya mutu ba zai taba ganin meye gadan bayansa ba sai dai in hotonsa aka dauka a gwada masa haka nan ba ba zai taba ganin yaƙiyarsa take ba ka san kana da harshe baka taba ganin sa ba ka san kana da kaza kaza da kaza da yawa baka taba gani ba kuma suna jikinka lalle yin tunani cikin waɗannan al'amura din zai tabbatar da ainihin bawa wato ƙari na ainihin yaƙini da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa za mu nuna musu ayoyinmu wato cikin al'ummomin da suka gabata da kuma cikin kawunansu don ya bayyana gare su lalle fa wannan alkur'ani din gaskiya ne da gurin Allah tabaraka wa ta'ala yake al'amari na uku kuwa wanda yake taimakawa wajen tabbatar da ainihin yaƙini a cikin zuciyar bawa shine yin aiki da ainihin ilimi domin shi aiki da ilimi yana tabbatarwa da bawa ainihin yaƙini ne yana kuma wato dasa shi a cikin zuciyar bawa amma saba wa ilimi kuwa wannan yana samar wa bawa raunin yaƙini ko kuma ma ya kawarwa da bawa ainihin yaƙini ɗin gabaki ɗaya sai ya zamto yana da ilimi amma kuma bashi da yaƙini da Allahu tabaraka wata'ala cikakken yaƙini kuma shine abin da ake bukata a ainihin gurin bawa ya ku ‘yan uwa wato ainihin shi yaƙini da shi ne bawa yake samun dacewa a gidan duniya da shi ne kuma yake samun dacewa a gidan lahira gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilaik waɗanda suke cikakken imani da abin da muka saukar da shi zuwa gare ka wato alkur'ani kenan wama unzila min qablika da kuma abin da muka saukar kafin zuwanka na sauran littattafan da suka gabata domin addinin musulunci ba dama mumini ya zamto mumini mutum ba dama ya zamto cikakken musulmi sai ya imani da dukkanin littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar at-taura zabura injila suhufu ibrahima wa musa duka sai mutum ya imani da littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma suke yin imani da abin da muka saukar gare ka dangane da gidan lahira hum yuqinun su masu yaqini ne su zamto suna yaqini tabbas zai faru abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa dinnan gobe alkiyama sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa wanda suke da yaqini suka yadda da irin wannan ulaika lahu da min rabbihim irin waɗannan sune suke kan shiriya daga ubangijinsu waɗannan kuma sune almuflihun wato sune masu samun babban rabo sune marabauta a gurin Allah tabaaraka wataala ya ku yan uwa lalle shi yaqini yana da matakai sashi akan sashi yana da matakai guda uku dukkanin waɗannan matakai guda uku alkur'ani mai girma ya ambace su akwai abin da ake ce masa ilmul yaqin wato ilimin yaqini akwai abin da ake ce masa ainul yaqin wato gani na ido na ainihin yaqini akwai kuma abin da ake ce masa haqqul yaqin wato da gaskiya tabbata na ainihin yaqini Allahu tabaaraka wa ta'ala ke cewa wa innahu lahaqqul yaqin lalle shi din fa alqur'ani din gaskiya ce ta yaqini kaga Allahu tabaraka wata'ala ya ambaci wato haƙul yaqin wata aya Allahu tabaraka wata'ala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmul yaqin da a ce kuna da ilimi kun sani wato sani na yaqini la tarawunna al-jahim lalle za ku ga wato ainihin wutar jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin sa'annan za ku ganta 'ainal yaqin wato da ido qarara duk wanda ya zamto bai rayuwa mai kyau a wannan rayuwa ta gidan duniya ba Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu amma wato ainihin ilimin yaqin kuwa shine wato bawa ya zam wato shine ainihin ilimin da bawa yake samun sa ta hanyar labari idan yanzu an baka labarin cewar akwai aljanna sai ka yarda kai yaqini lalle akwai aljanna akwai wuta ka yarda cewar akwai wuta kai yaqini to wannan wato kana ka tabbatar da ainihin ilimin yaqin kenan akwai kuma shi ainul yaqin shine ilimin da bawa yake samu saboda riskarsa da ainihin wato idaninsa mutum ya ga abu karara wannan ana ce masa ainihin yaƙin amma shi hankul yaƙin kuwa wato shi ne mutum ya ga abu ko ya ɗanɗana shi ko ya taɓa shi ko ya gan shi gashi a cikinsa karara wannan ana ce da shi haƙul yaƙin misali kamar yanzu yadda muke da ilimin wato sanin akwai aljanna akwai wuta duka kuma yin imani da wannan to wannan ana ce masa ilimin yaƙin tunda ba mu mutu mun je mun ga wuta ɗin ba ba mu ga aljannar ba ba kuma mu shiga cikin aljannar ba amma mun yi imani da wannan idan kun ba bai imani da wannan ba sai ya zamto wato baya cikin mumine gabaki daya domin bai yi yaqini da samuwar aljanna da kuma wuta ba wannan shi ake ce da shi wato ainihin ilmul yaqin amma idan bawa kuwa yayin da aka tashi alkiyama bayi suka ga ainihin aljanna da idanunsu yayin da aka kusanto da ainihin wato aljanna ga ainihin masu tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala a gidan duniya aka kusanto da wuta ga ainihin wanda suke kafirai arna da kuma sauran masu laifuka aka kusanto da wuta gare su suka ganta a idanunsu to wannan shi ake ce masa wato ainul yaqin mutum ya ga tabbas fa wannan fa ita ce aljanna da ake yin alƙawarin ta a gidan duniya sai a ga mu'mine to kun ganta wacce ba ku taba gani ba labari aka baku alqur'ani ku karanta kuka amince kuka yi imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya muku kuka yi imani da wannan to wannan fa ita ce aljanna da aka muku alƙawari haka nan su 'yan wuta su ma idan aka shigar da su wato aka kusanto da ainihin wuta ɗin suka ganta sai a ce da su to wannan ita ce wutar fa da kuke karyatawa a gidan duniya an ce in kun mutu akwai wuta kuna ganin cewar yaushe ne ma mutuwa ɗin in kun mutu ma yaushe ne ma za a tayar da ku ai wannan abin in ma za a yi zama da haka suke cewa zalika raja'un ba'id wannan ma in ma za a dawo da mu wannan dawo ta yi nisa da yawa watakila ma a fasa watakila ma a canza wannan shi ake ce masa wato ainul yaqini yayin da bayi za su gani karara a fili amma idan ya zamto an yanke hukunci yan aljanna an sanya su gidan aljanna yan wuta an sanya su gidan wuta kowa ya shiga gidan da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi sakamakon ayyukan da ya gabatar a gidan duniya to wannan shi ake ce masa ainul yaqin wato wato ainihin ainul haqq yaqinul haqq wato shine wannan yaqini na gaskiya tabbas ya gafa lalle gashi ya tabbata a cikin gidan aljanna ko ya tabbata a gidan wuta to wannan shine abin da ake cewa wato matakaiya guda uku na ainihin wato yaqini a wannan gidan duniya ya ko ƴan uwa musulmai wato muna yin imani da ainihin samuwar aljanna da wuta da kuma dukkanin abin da zai faru gobe alkiyama da kuma Allahu tabaraka wa ta'ala lalle shi ya halicci kowa ya halicci komai kuma shi din yana sama kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya gina sammai guda bakwai wannan yana daga cikin wato yaqiniyat da Allahu tabaraka wa ta'ala ya buƙaci bayi su imani da shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya kasai guda bakwai yana daga cikin yaqiniyat da ya zama dole mai imani ya imani da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa sammai dinnan guda bakwai ne kowace guda daya kaurinta ya kai kaurin tafiyar shekara 500 ratar tsakanin wacce da wacce shi ma kuma ya kai tafiyar shekara 500 to wannan wajibi ne wato bawa mumini imani da wannan domin yin imani da wannan shine zai tabbatarwa da bawa ainihin cikakken yakini da Allahu tabaraka wataala Allahu tabaraka wataala ya ce yana da ainihin wato al'arshi ya kuma daidaita bisa ga al'arshi yana daga cikin abin da mutane suke waɗansu suke da shakku a kai ko shakka babu mutum idan ya zama yana da shakku cewa Allahu tabaraka wa ta'ala yana sama Allahu tabaraka wa ta'ala yana da al'arshi lalle wannan wato bashi da imani da Allahu tabaraka wa ta'ala ne shi yasa domin mutane suna auna al'amura da ainihin wato wato bukatunsu su ne yau da kullum mutum sai ya ga to shi ya za a ce Allah yana sama kowa za a ce yana da al'arshi gashi kuma ayoyi da yawa sun faɗa ya za a ce yana da kursi ma'ana kujera ko arsh gado ya za a ce Allah tabaraka wataala yana da wannan to amma tunda shi ya faɗa dole kai imani da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa al'arshi kusan ya fi duk wani abin halitta da ka sani girma a gidan duniya Allahu tabaraka wa ta'ala yace kuma shi al'arshin nan fa akan ruwa yake ma'ana in an wuce sama ta bakwai kuma akwai ruwa al'arshin kuma yana kan ruwan kuma ƙasa ga ƙasai guda baka wato ga anshin sammai guda bakwai a ƙasan al'arshi din a ƙasan ma ruwa din to wannan fa haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya duniya kuma iliminsa yana ko ina duk abin da ake aiwatarwa a ko'ina kuma yana sane yana gani subhanahu wata'ala mu abin da yake kanmu shine wato ainihin imani da waɗannan al'amura ɗin waɗannan gaibiyat ne mun yi imani da wannan duka rashin imani ko jayayya ko auna abin da kai karan kanka wannan shi yake wato tabbatar da cewar kana da matsala wajen yaƙini ma'ana kana da matsala wajen imani muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da imani cikin zakatanmu ya ko ƴan uwa wato ainihin shi yaƙini shine ainihin ginshiki ne imani idan bawa ya rasa yaƙini yana daga cikin yaƙini shine bawa ya ji cewar Allahu tabaraka wa ta'ala shine zai gudanar da rayuwarsa gabaki ɗaya. ba wai dabarunsa ba ba wai iyawarsa ba Allahu tabaraka wata'ala ne kawai zai masa wannan duk lokacin da ka ji cewa kai kai ne mai tsarawa kanka rayuwa kai ne zaka yi yanda zaka shiga gidan aljanna ba tawfiki na Allahu tabaraka wata'ala ba kai zaka yi yanda zaka tara dukiya dabarunka ne yasa ka tara su wani da wani rashin dabaru ne to lalle wannan akwai rashin yakini da Allahu tabaraka wata'ala kenan ya ko yan uwa ku zamto masu cikakken yakini Allahu tabaraka wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahu tabaraka wata'ala ke cewa ana inda zanna abdi ina duk inda bawa na ya tsammace ni idan ka tsammaci lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai maka to zai maka in ka tsammaci wayanka zai maka to sai kyale ka da wayanka in ka tsammaci kaza da kaza zai maka amma ba zai maka kaza ba sai ma da kaza da kaza din ya kyale maka kaza haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudsi ana inda zanna abdi ina inda bawa na yake zato na muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ka tabbatar da yaqini a cikin zakatanmu ya ubangiji ka azurta mu da gidan aljanna aljanna da dukkanin aikin da zai iya sanyawa sanadiyarsa mu shiga gidan aljanna ya ubangiji ka azurta mu da kyakkyawan magana wanda zai zamto silar shigar mu gidan aljanna ya ubangiji muna neman tsarin ka kare mu daga shiga gidan wuta ka kuma kare mu da dukkanin magana da za ta iya shigar da mu gidan wuta ya ku ‘yan uwa, Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da al'amari ya fara da kansa yake cewa, Inna Allah wa mala'ikatahu yi sallo na alal nabi, ya ayyuhal lazina amanu sallo alaihi wa sallimu taslima, ya ce ya ku wanda suka yi imani, lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya ku wanda suka yi imani, kuma ku yi salati ga ku yi salati gare shi sallallahu alaihi wa sallama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يا رب العالمين يا أبنجي كقارا وقرن زمن لا فيها دكما البركة يا